الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin kashfu shubuhat wallafa ta babban malami shekul islam muhammadu bin abdulwahab rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi inda malam yake cewa fa'iza a rafta an na haɗa lafi yusammihi mushriku na fi zamanin al'itiqad wa shirk lakin kafin nan akwai lamba ko a can shafi na talatin karatun baya lamba ta ɗaya inda ya kawo ayar ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun a ƙasa sai ke cewa auliya'ullahi azza wa jal hum kullu man amana bihi wattaqa waliyan Allah azza wa jalla sune duk wanda ya imani da Allah ya kiyaye dokokin shi qala ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun aga su sun zo ba su ƙara shewa ko sai su ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yattaqun suna hujja da wannan gurin neman tabarruki da wasila da bauta da ainihin wato neman shafa'a a gurin waɗannan waliyan da su ne suka rassa masu a matsayin waliyai wala Allah ko da waliyan ne amma waliyan shedan ne su dai waliyan Allah la khawfun alaihim ba su da tsoro ko lokacin mutuwarsu wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba a lokacin da ainihin suka koma ga Allah wa karamatul awliya'i haqqun wa hiya zuhurul amri khariq ala aydihim karama ta waliyai wannan gaskiya ce kuma idan an ce karama ta waliyai shine wato bayyanar wasu al'amura wanda suka saba mawa al'ada daga gare su su bayyana a hannunsu la sun'a lahum fihi ba su da wani wato ainihin a katabus a cikin shi sabanin abin da ya shafi sihiri da rufa ido da sauransu wanda su wannan akwai wani aiki da mutum zai yi zai ce zai maida maka kaza ya koma kaza ko kuma zai wani abu da ya saba ma al'ada amma sai ya rufa ido ya faɗi wasu abubuwa waɗanda su ba larabci ba ba hausa ba ba turanci ba wata magana ce can wanda ake kiransu wato ainihin a azaim ko ya rubuta wani abu wanda ka kasa karanta shi mai suna balasim daga wannan babu laifi a babu shakka yana neman taimakon wani aljani ne to kaga wannan akwai sun'u nashi da wata shirka da ya aikata sannan abin ya faru shi kuma wannan istidraji ne Allah yake mushi to shi waliyi kawai abin zai faru muwafaqatan tifakan abin zai faru shi ma ya rasa ya akai to karama ce daga ubangiji gare shi ولم يكن بطريق التحدي kuma ita karama ba ta kasancewa ta hanyar tahaddi ta hanyar ɗaukure ce na kalubalance ka kayi kaza in yi kaza to wannan sihiri ne Allahumma sai dai in matsuwa ta kai tsakanin musulmi da kafiri kamar yadda Khalid ibn al-Walid ya sha guba suka ce in dai da gaske musuluncin ka gaskiya ne ka sha guban nan ka rayu kuma ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ya sha kuma ya rayu kaga ya ambaci Allah hakan nan wanda bawan Allah nan na kware da annabi Suleiman ya nemi a kawo gadon Sad Malikatu Saba ko kujerar mulkinta kaga amma Allah ya ambata qala alladhina wa qala alladhi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ruwayoyi sun zo cewa ya ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala ya jinjina da yabo ga Allah sai gadan ya zo sabanin wancan na farko shi wannan ifritin cewa yayi min ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi qawiyyun amin kaga shi alfahari yayi amma wannan sai da neman taimakon Allah sai abin ya to wannan daban tahaddi ta hanyar neman taimakon Allah abu ya kasance ya kuma ya saba ma al'ada lalle wannan karama ce wadda Allah ta'ala ya gudanar a hannun waliyin shi bal yujrihi Allahu ala aidihim wa illam ya'lamu bihi Allah yakan gudanar da wannan karamar akan waliyai ko da ma ba su san abin na faruwa ba ko da ba su sani ba sai ga Allah tabaraka wa ta'ala ya gudanar da wata karama wato ainihin akan su kaga kamar a a ashabul kahf ashabul kahfi suna kwance wasu san halin da suke ciki ba Allah ke jujjuya jikin su yake hana wani ya kawo zuwa gare su kaga wannan ku ba su san da shi ba ka qissati ashabul kahfi gashi na kamar qissa ta ashabul kahfi kwanciyar da suka yi ta shekara 300 da ainihin wato tara wanda kaga wannan yana nuna maka akwai karama ta ubangiji dan in haka nan lami kalau tun yi wannan kwanciyar ba lallai ya tashi wa ashabu sakhra ko ashabi sakhra da kuma mutanen nan da suka shiga cikin kogo dutse as-sakhra falalan dutse yazo ya rufe musu kogo hadisi ne shahararre muttafaq alai wa jurayj rahib da kuma jurayj ar-rahib wanda hadisin muslim ya bada labarin shi wanda yake bauta a cikin sauma'a mamashi ta zo ta yi ta kiran shi bai amsa ba daga ƙarshe karama da ta gudana a hannun shi da jariri ya yi magana da umarnin shi ce mai man abu ce abi ra'il ra'il ghana daga wannan karama ce wa kulluha mu'jizatun li anbiya'ihim dukkan waɗannan mu'jizozin to a dukkan wannan karamomi mu'jiza ce ga annabawansu wato abin da yake gudana a hannun waliyi na karama cika ne da ƙara ƙarfin mu'jiza ta annabin da shi wannan waliyan ya imani da shi domin mabiyi ma ga abin da ta kasance gare shi ina ga shi wanda ake bi din ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل shi yasa karamomi sai suka zama sun fi yawa sun fi girma a cikin wannan al'umma saboda girman mu'jiza da karamar annabin wannan al'umma sallallahu alaihi wasallam a gurin Allah mabiya annabawa annabawan da suka gabata Allah kan gudanar da mu'jiza a hannunsu mabiya kaga cikin annabawan da Allah ya aiko bayan annabi Musa akwai annabin da ya tura Taluta da jama'a shi su je su su yaki kafirai waɗanda suke mabiya Jaluta kaga Taluta Allah ya gudanar da ni ya gudanar da karama a hannun shi so da kasancewar adadin wanda ya yi yakin da su ba su wuce mutum 313 ba kuma suka ci galaba akan mutanen da sun kai mutum 80,000 daga wannan kafa'an kasan karama ce kafa'an karama ce don mutum 80,000 ko da ba su da makami mutum 313 da takubba ba za su yi galaba a kansu ba wannan badahiyya amma da yake abin na Allah sai Allah ya gudanar da karama a hannun shi ƙaluta wanda wannan karamar kuma mu'jiza ce gawa ga annabin ga wato ainihin da yake wannan zamanin alkur'ani bai faɗi sunan annabi ba to ire-iren wannan idan saduna abubakarin wata karama ta gudana a gare shi to cikin mu'jiza ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa haka da har zuwa tashin alkiyama duka waɗannan karamomi sukan koma zuwa ga cikar mu'jiza ta manzo da annabi na wannan lokaci sallallahu alaihi wasallam kama waqa'a li Abi Bakr fi ayyami ridda kamar yanda ya auku da sayyiduna Abu Bakr a cikin ayyamur ridda abubuwa na karama sun faru ga sayyiduna Abu Bakr na daga ciki labaran da yake badawa a ce ga wasu runduna sun taho sai ce a kaku wani ta da hankalin ku musulunta za su zo su sai sun zo kuma sai a ga iya kwarai musulunta su kai bayan ya ainihin wato fara yakar ashabur ridda وكنداء عمر للسارية, لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام da kuma kiran da sayyiduna Umar yayi mawa Sariya Sariya wani komanda ne na barada sayyiduna Umar ya tura wata Sariya ta je ta yaki a kasar Sham to mun sha bayani akan wannan qadiya suna can sai kafirai suka lababo musu sun musu tanadin da su musulman ba su san da wannan ba sayyidina umar yana kan mimbari a cikin garin madina a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah sai mai mukashafa sai nuna mushi ga halin da wa'annan sahabban suke ciki da tabi'ai da suke tare da su shine yake cewa ya sariyatal jamal ya sariyatu aljamala ya kai sariya boye bayan dutse boye bayan dutse kuma Allah ya isar da wannan sautin na na Umar a kunnan sariya duk da wasu suna cewa Allah ya mai ilhama sai ji kamar na Umar na kiran shi haka sai ya laɓe wato Allah ta'ala ya tsiratar da su sanadiyar haka wa huwa bisha wa ka kitabatihi li nil misr fajara haka na lokacin da ruwan misr ruwan nil ya zamanto ya kafe mutane sun shiga cikin fari da su ba ba cika musu ruwan sama ba ko da an yi ruwan galibi bai cika daɗewa ba da haka sukan dogara da faidan wato kawowar ruwan nilu da shi suke noma da shi suke kaza suke shan ruwa to sai ruwan ya ja baya sun shiga hali na tsanani da yunwa suka nemi tallafi daga sayyiduna umar radiyallahu anhu wa arda bayan ya tura musu da kayan abinci ya rubuta takarda ya ce aje a jefa cikin ruwa ana jefawa kawai sai ruwa ya kawo da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kuma cikin rubuta takardar in ka koma tarihi za ga tadarru'i da tazalluli da sayyiduna Umar yake yi ga Allah yana kankantar da kai yana komawa ga ubangiji kaga ya sha bamban da na masu sihiri da masu alfahari da ainihin karamomi irin na shehunnan ƙarya wanda su cikin alfahari ne kuma abin da ma ya wuce hankali mutum ya ce ya roki Allah ya kai shi jahannama wannan ba karama ba ce ba tsabagen wato ainihin a kangarewa ce waka nida'i umar na'am waka khailil ala ibn al-hadrami hakan nan kamar dawakin wato rundunar al'ala ibn al-hadrami a yakin faris yakin qadisiyya karkashin jagorancin sa'ad bin abi waqqas to akwai umara uljiyush da suke karkashin shi tunda runduna ce babba yaki ne wanda yake yana da likiriyat ga musulmi to a cikin yakin akwai lokacin da zasu zasu haura mada'in mushrikai suka karya gada suka kuma janye jiragen ruwa kuma su sun yi alkawarin sai sun kwace kasar haƙƙun din kasar ita ce mada'in gabaki daya wannan yasa sai shi ya fara shiga cikin ruwan da dokin shi yana faɗin yana ambatan sunan Allah subhanahu ta'ala dokin bai nitse ba sauran rundunar su ma suka shiga babu wanda ya nitse a cikin su sai mutum ɗaya ya faɗo daga saman dokin shi amma shi ma bai nitse ba haka sai ya zama qafa alal ma wato sai me za a fasara shi kamar abinda baya nitsewa kamar a ce biredin kaji din nan musan muke ce mai ba eh ko bido haka eh fazon fazon ake cewa yawa to wannan fazon da abinda sabon abu dai haka salula ma tana zuwa cikin shi ko rediyo ko tele abu nan baya nitsewa a cikin ruwa to ire-iren kala wannan ko bidiyo haka wanda yake rufaffe bai fashe ba kaga shi ma baya nitsewa to haka ya cikin ruwan da shi da kayan shi da abincin shi ba abin da ya rasa ko murfin bilin shi bai fashe ba sai da suka tsallaka to kaga wannan karama ce ga su waɗannan sahabbai kuma mu'jiza ce ga annabi sallallahu na fata an gane bal ha akwai wanda ya magana bayan ya mutu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Zaid ibn Kharija Zaid ibn Kharija إذ خاض بها البحر في غزو البحرين عفوا وانا البحرين كيف دنكاو تسعد بن أبي وقاص ميدا كانش أياكم فارس an gane ko yakin iraq amma wannan shi ya faru ne a yakin bahrain wanda rundina ce aka tura sai na umar ya tura domin shi a ibn al-hadrami ya taba yin har gwamna a bahrain kuma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato nayi damjin qissatayn fi qissa an gane yanzu wa kasalati abi muslimin al-khawlani fi an-nar allati awqadaha lahu al-aswad al-anasi da kuma kamar sallar da abu musulmin alkhaulani ya yi a cikin wuta rami ne aka gina kuma aka idramin wuta a cikin shi zanga-zanga kuma aka jefa shi a ciki kawai ya kabbara sallah aka ga yana ta sallah a cikin wuta ko kaɗan ko riga shi bata gode domin shi al'aswadul anasi ya yi iddi'a'in nubuwa a ƙasar yaman aka aka kawo abu musulun shi kuma ya musulunta a hannun danginsu abu musa lashari aka annabi na raye a lokacin amma ba su haɗu da annabi ba sallallahu alaihi aka shi wannan fariya ɗin yake ce a zo da shi ka zo da shi ya ce ka yadda ni annabi ne ce ba na jin shi na ce ka yadda ni annabi ne ce kurma ne ni ko ba na jin to wannan muhammadun na madina sallallahu alaihi wasallam ka yadda shi annabi ne ce a kwarai kuwa ce "Ah, ban gane ba to ni fa yace ban ji ta yo tunda mashirmanci ban san kana yi ba haka yace to a haɗa haƙa rami aka yi na ashabul ukhdud aka gina katar rami aka hura wuta aka kamo shi ka ɗaure shi kafin a jefa shi sai aka ga yana kamar zai yi kuka an ɗauka ko wato ainihin yara zana ne afon wannan kisa abdullahi bin kudafa ce ita haka dai suka jefa shi cikin wutan nan kawai suka leƙa suka ga mutum iya ta sallah suka yi magana ya amsa musu abin da ya karanta shi ne hasbi allahu wa ni'mal wakil yayin da za a jefa shi haka suka samu igiya kuma ya rike suka ciro shi to nan fa mutane suka yi ta cece ku ce wannan kaza wannan shi ya yi yunkurin ya kashe shi fadawan shi suka ce "A, da ka kashe shi to su ma mutane fa za su duk wanda aka kashe kan gaskiya mabiya yake samu ka kore shi kawai daga gari aka ya kora shi ya ce to ta fi nono fari sai ya kama hanyar madina kafin ya karaso annabi sallallahu ya rasu da kwana biyar ko wani abu makamancin haka sayyidina umar daga ganin shi sai ya ji alamun kai wannan akwai wata ajiyar Allah ganin shi yana sallah kawai ya ce daga ina ce daga yamin to kuma labari ya riga ya zo gari cewa ai ga wanda wuta bata kona shi ba saboda imanin shi da manzo sallallahu alaihi wasallam shi ko dai kai ne wannan mutumin ne ce ya rungume shi kai shi gurin sayyidina abubakar kisa ce wadda ta shahara sosai gurin malaman tarihi kun ga wannan karama ce auqadaha lahu al-aswad al-anasi wa ghayru dhalika mimma waqa'a li kathirin minhum fi zamani an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa ba'dahu fi 'asri as-sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsan wa man ba'dahum ila al-an wa ila yawm al-qiyamah duka wannan karamomi وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته صلى الله عليه وسلم فإذا اتفق شيء من الخوارق اتفاق إذا كتري وانا أبو يفار نسابان الآدى لغير متبع للنبي صلى الله عليه وسلم قوان شيبا مبين النبي بني بفاجلين فهي فتنة وشعوذة لا كرامة wannan fitina ce da rufa ido ba karama ba ce damfara ce kawai yake so yayi aiki yake da wasu dabaru ko kuma wasu shekaru wato rufa'ido akwai wanda kawai mujarradin dubara ne ba akwai wanda sun karyata sihiri ma suka ce kawai dubarbaru ne ba wani abu bane ba na abu to sihirin kala kala ne akwai sihiri wanda yake na zafin nama da dubara akwai sihiri wanda yake na isti'ana da wasu shekaru to duka akwai a cikin babun rufa'ido walaysa man ittafaqat bihi min min awliya'ir rahman وليس من اتفقت له أو يقول من أولياء الرحمن بل, بل أولياء الشيطان والعياذ بالله wanda hakan ya faru da shi baya cikin waliyan Allah ta'ala bal yana cikin waliyan shi a nan akwai ba kawai sai idza ra'aytum rajula to asalin magana ce ta Al-Layth ibn Sa'ad فإذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم idan kuka ga mutum yana tafiya a kan ruwa ko kuma yana tashi a saman iska to kar ku gazgata shi kar ku rudu da shi kar ku ce waliyi ne fala taghtarru bihi hatta ta'lamu mutaba'atahu lirrasul sallallahu alaihi wasallam har sai kun gano yana biyayya ga annabi mutumin kirki amma dan ya yi tafiya a saman iska ko yana tafiya a saman ruwa ba shine kadai zai sa ku yi ku rudu da shi ba ku ce ai wani kaza ai wani kaza na fata an gane kamar karamomin sa Ahmadul Badawi da ake Ahmadul Badawi wani khabisi ne dan shi'a zindiki to karamomin shi da ake faɗa bai taɓa canza riga ba kai kaza mi da riga ɗaya ya mutu in ya sa riga har sai ta mutu ta diddige ya zan babu wani abu na jikin na na riga a jikin shi ta Allah wannan karama ce kazanta ce da hauka hauka ce wannan aljununu fununu da sauran abubuwa da zaka ji ana cewa Ahmadu Tijjani yana iya yin abubuwan da ba yiwa a haɗa su a lokaci ɗaya to shi yana iya haɗa su idan yana bacci yana magana yana cin abinci yana tafiya yana karatu duka a lokaci daya kaga wannan hauka ce kafin can karama ba don ko kharikul ada ai kuma banda kharikul aqal khawariqul ada dukka dukkan su ba su fita daga cikin abin da yake ja'izi ne a hankalce hatta a bangaren mantiki duk abin da yake khariqul ada ne to za ga a hankalce ma ja'izi ne ba mustahili ba ne to ire-iren waɗannan abubuwan ba za su haɗu ba ba su haɗu to za ga ana faɗin wannan kan wasu wasu shehunai to kakka rubu da wannan wannan magana tana cikin sayar alamin nubala wannan ya kawo shi cikin alamun sunnatul mashahura shafi na 124 da 126 wani allais ibn sa'ad allais ibn sa'ad al-muslim to matashiyar mu mu dan taba ku fa idza arafta
قال رحمه الله فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فاعلم أن شرك الأولياء فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين
يعني فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد idan kasancewa abin nan da mushrikan lokacinmu suke ambatan shi da cewa al-i'tiqadu هو الشرك الذي نزل فيه القرآن فأنا اعتقاد كرامات الأولياء أبورنس أما أصلا اعتقاد ألوهية الأولياء to idan ka gano cewa wannan shine asalin shirkar da Qur'ani ya sauka dan wargaje ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki mutane anil kuffar akan ta to fa'lam anna shirkal awwalina to daga nan ne fa za ka san cewa shirkan kafiran farko ya anisa abu jahal da abu lahab da adrabihim a khaffu min shirki ahli zamanina ya fi sauƙi akan shirkan mutanen lokacin na fata an gano domin su shirkar su abu jahal shirka ce a cikin uluhiyya kawai ba su da shirka cikin rububiyya su kuma shirkan wa'innan mutane har cikin rububiyan akwai ta har cikin rububiya akwai ta shirka mutanen farko kafiran farko sai ta yi daɗi in sun shiga cikin kunci sukan koma ga Allah su kuma wannan bil'aksi ba akasi irin na su suna yin ba sa yin shirka lokacin sauki ba a sukan yi shirka lokacin sauki da walwala kuma su yi shirka a lokacin tsanani to kaga wancan tafi sauki duk da kasancewar kafurci kafurci ne amma ko a kafurcin gaba da gabanta bi amrai ne saboda al'amura guda biyu a hadihima قال رحمه الله أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله قل أرأيتكم
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وقوله وإذا غشيهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين
نعم Allah ta'ala na'am yake cewa ahadihima ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu da suka sassautar da shirkar ‘yan farko a kanta yanzu annal awwalina la yushrikuna wala yad'una almala'ikata wal awliya wal awthana ma'a Allah illa fi raha mushrikan farko ba sa yin shirka ko su bauta mala'iku ko waliye ko gumakansu tare da Allah sai in lokacin walwala ne lokacin tayi daɗi wa amma fi shidda amma a yayin tsanani da kunci فيخلصون الله فيخلصون لله الدعاء إن سنتاش روكو ألا كليسك روكا كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر إذا وتشوتا تساميكو أتكن تيكو igiyar ruwa ta fara wasa da ku ko kun bace a cikin teku kuna cikin kwale-kwale ma'ana dalla man tad'una illa iya duk abubuwan da kuke bauta mawa sai su bata daga gare ku duk sai ku manta da su duk sai ku yi watsi da su illa iyahu sai Allah shi kadai falamma najjakum ila albar yayin da ku Allah ya tsiratar da ku zuwa tudu ma'ana inda ba ruwa ba albaru didul bahr a'aradtum su kuma ku kauda kai daga wannan bautar ta Allah wa kana al-insanu kafura dan adam ya kasance mai tsananin kafirce ne kafura ala wazani fa'ul litabligh lil mubalagha ko wa qawluhu da faɗin Allah kul ara'aytakum in atakum azabullahi aw atatkum as-sa'ah fa ghayra Allahi tad'una in kuntum sadiqin kace musu kul ara'aytakum shin ka ganku kul ara'aytakum shin ka ganku asali ara'aytum yake kafin dinnan litta'kidi ce wurin da wasu malaman suka ce Kul ara'aitum shin kuna gani to kul ara'aita kamar kana magana da wani daga cikin su shin kana gani ku din nan kaga akwai taukidi to kul ara'aitum kace musu ku bani labari in atakum azabullahi idan azabar Allah ta zo muku aw atatkum as-sa'a azabullah wato ainihin wata annoba ko wani abu makamancin haka ko wannan halin da suke shiga a cikin teku au atatkumu sa'atu ko kuma alkiyama ta zo muku a ghairallahi tad'un shin wani Allah za ku roƙa in kuntum sadiqun ku gaya mun gaskiya in dai da gaske kuke a cikin bautar gumakan nan naku to yayin da kuka shiga cikin bala'i ko alkiyama ta zo waye za ku roƙa goma kan za ku roƙa ko Allah bal bari ka ji iyahu tad'una Allah kadai za ku roƙa fa yakshifu ma tad'una ilaihi in sha in ya ga dama sai ya yaye muku abin nan da kuke roƙon shi dan ya biya muku wannan bukata wa tansawna ma tushrikuna nan za ku yi watsi da abin da kuke hada Allah da shi wa qawluhu wa idza massa al-insana durrun idan wata cuta ta shafi dan adam دعا ربه منيبا إليه الإنسان أنا الكافر المشرك zaga yana roƙon ubangijin shi yana mai komawa zuwa gare shi da mai da al'amuran shi zuwa ga Allah yanda musulmi ke yi a kowane hali thumma idza khawwalahu ni'matan minhu amma a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya maye mishi gurbin wannan masifa da wannan tashin hankali da yake ciki da wata ni'ima daga gare shi to nan ne fa nasiya ma kana ya da'u ilaihi min qabl sai ya manta da abin da ya kasance yana wato ainihin kira zuwa gare shi kafin haka sai ya manta da kiran shi zuwa ga Allah da yake yi shi kadai wa ja'ala lillahi andada ya sanya ma Allah subhanahu wata'ala kishiyoyi a gurin bauta li yudilla an sabilihi don ya ɓatar da mutane daga ainihin wato tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. yudilla an sabili don ya ɓatar da mutane daga tafarkin Allah. Kul ta matta bi kufri ka kalila, ka ce mushi wato ainihin ka more da kafurcinka lokaci kankani, ka ji daɗi ka aikata duk abin da ka ga dama. kai abin da ka ga dama na wannan kafircin naka amma ɗan lokaci ne kaɗan innaka min ashabin nar lallai kai kana cikin yan wuta wa qawluhu wa idha ghashiyahum mawjun idan wani wato igiyar ruwa ta lullube su kazzulali mai tasowa kamar in wannan wato ta taso da duhun ta ta lullube su da'u Allah mukhlisina lahu ad sai ga suna bauta ma Allah subhanahu wata'ala suna masu tsarkake mushi addini kaga kenan shirka su sai lokacin da suke cikin walwala da jin daɗi amma in suka shiga cikin kunci Allah kaɗai suke bauta mawa na mu ƙarasa aminu قال رحمه الله فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين ولكن أين من يفهم قلبه هذه قلبه
أين ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا والله المستعان فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون دي فهمت أن المسألة دا الله يبيان انت في الله في الله على التافنسة wadda ita ce mushrikan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake su yad'una Allah ta'ala suna bautar Allah wa yad'una ghayrahu kuma suna bauta ma wani shi fil raha amma lokacin cikin walwala wa amma fi darra wa shidda amma a lokacin ad-darra cututtuka wa shidda da tsanani fala yad'una illa Allah illa Allah wahda ba wanda suke roko sai Allah shi kadai la sharika la ba su hada shi da wani abokin tarayya wa yansawna sadatihim sukan manta da sukan manta da jagororinsu na kafirci to idan ka san wannan tabayyana lahu al-farq الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين daga nan mutum zai gane bambanci tsakanin shirkan mutanen farko da na yanzu a gurin cewa su waɗancan sai lokacin walwala da jin daɗi waɗannan kuma sai a kowane lokaci suna yi walakin sai dai aina man ya fahimu kalbuhu hadhihi misala kun san abin daga Allah ne wanda Allah ya shafe zuciyar shi bayan da ka iya da shi bayan da ka iya da shi wa mallam ya ja'ali Allahu lahu nuran kama lahu min nur fahman jayyida fahimta wadda take mai kyawu rasikhan kafaffiya tabbatacciya Allahu musta'an a'ana wal karatu na sha uku kenan na sha biyu kenan